أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو كان وتا بقي وتا رمضان shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyu hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina kuma wanda shine ya dace da bakwai ga watan takwas shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya a lissafin turawa za mu ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma cikin suratul an'am in ba ku manta ba jiya mun tsaya ne akan aya ta 108 fadin Allah wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fayasubbu Allah adwan bighairi ilm Allah ya hana mu mu zagi waɗanda suke ba musulmi ba ko mu zagi addinin su ko mu zagi abin bautar su wadda ba Allah ba su kuma sai su zuciya su zagi Allah tabaraka wa ta'ala ta hanyar zalunci ba tare da ilimi ba kalmar adwan a wata kira'a an karanta da aduwan kira'ar yaqub maimakon adwan bi ghairi ilm to Allah ya hana mu wannan da haka shine Allah ce kazalika zayyana li kulli ummatin amalahum kama haka ne muka zayyana wa kowace al'umma aikinta ai zayyana li ha'ula'il mushrikina ibadatal awthan waɗannan mushrikai muka zayyana musu bautar gumaka wa ta'ati shaitan da kuma yi wa shaidan da'a bil hirmani wal khuzlan ta hanyar haramta musu alkhairi da tabar da su to kuma kamar yadda aka yi waɗannan kazalika zayyana li kulli ummatin amalahum haka muka zayyana wa kowace al'umma aikinta ko dai na alkhairi ko na sharri ko da'a ko saban Allah tabaraka ta'ala amma dai daga ƙarshe duka kowa da koma summa ila rabbihim marji'uhum makoma dai tana ga ubangiji za a koma ne gare shi fa yunabbihum zai ba su labari wa yujazihim kuma ya musu sakayya bima kanu ya'malun da abin da suka kasance suna aikatawa to shine yau kuma Allah madaukin sarki aya ta 109 yake ba da labari har yanzu dai akan abin da kafirai din suke yi na rantsuwa iya matuka da rantsuwa akan ƙarya da kuma taimakon ƙarya sai ya ce mu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون
Qurayshawa ne suka ce ya Muhammad kai kana ba mu labari cewa annabi Musa yana da sandarsa da yake dukan dutse da ita idan ya daki wannan dutse sai rinka bulbular da ruwa har ma ya taɓa yin haka ɗin yadda ke wani dutse ya fitar da idanun ruwa guda goma sha biyu kuma wannan ya tabbata kamar yadda ƙur'ani ya ba da labari da nan musa ya ɗauki wannan sanda ya bugi dutsen sa mu'jiza a gare shi wasu malamai suka ce yana yawo da dutsen ne a cikin jakarsa da ya ɗauki itacen sanda ce da shi yana yawo da sanda ya kwala wa dutsen fanfajarat min husnata asharata aina qad alima kullu unasin mashrabahum sai aka samu idan ruwa guda goma sha biyu yahudawa suke cewa annabi su ƙurishawa suke cewa manzo Allah ka bamu wannan labari mun ji kuma ka bamu labari cewa annabi isa yana rayar da matattu yuhyi al-mauta bi idni rabbih yana raya matattu da izinin ubangijinsa to kai kuma fa ina naka ayoyin kai kuma ina naka mu'jizozin in Musa yayi wancan Isa yayi wannan kai kuma fa ka kawo mana abin da zai gaskata ka kai kuma manzo Allah ce me kuke so suka ce mu abin da muke so kaga wannan dutse na safa kame da shi ya zama zinari da azurfa sannan kuma muna da wasu yan uwanmu da suka mutu ka tashe su ka dawo da su da ransu ban sani ba ko kun gane wannan dutse na safa gaba daya dutsen safa kame da shi dinari kudi sannan muna da mamata ka tashe su kuma mu in ka tashe su za mu tambaye su cewa shin abin da kai muhammadu kake kiran mu akai gaskiya ne ko ƙarya ba fa kai za mu tambaya ba su mamatan za mu tambaya kuma mamatan ma nasu abu na uku ba ana cewa akwai mala'iku ba to ka nuna mana mala'ikun kiru da mu zo mu gansu manzo Allah ya ce idan na aikata muku wannan din za ku yadda wannan abubuwan da kuka nema guda uku in na gaya muku ko na aikata muku ko na roƙi Allah haka din ya faru za ku yadda suka ce ƙware ku za mu yadda za su yadda wai za su yi imani kenan wallahi la in fa'alta lanattabi'annaka ajma'in wallahi ya muhammadu in kai haka ai dukan mu sai mun bi ka duk gaba ɗaya ba wanda za mu rage musulmi ma suka ce mu koya manzan Allah dan Allah tunda dai sun ce za su yi imani ka roƙan mana Allah din hakan ta faru mu gani mu kure su yau shikenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ya saba ya tashi yana ta addu'a yana roƙon Allah Allah ya mayar da dutsen safa ya zama zinari kuma ya tayar da matattu a yi kaza a yi kaza duk dai abin da dai suka roƙa gaba ɗaya yana cikin wannan hali sai ga mala'ika jibril ya zo sallallahu alaihi wasallama sai ya ce da manzon Allah ikhtar ma shait an ji roƙonka amma zaɓi abin da kake so kuma zaɓi abin da ka ga dama a cikin waɗannan abubuwan idan kana so ya muhammad za mu baka waɗannan abubuwa za mu mayar maka dutsen safa ya zama dinare ɗin kuma za mu kawo mala'ikun kuma su gansu ido da ido kuma za mu tayar musu da matattunsu kuma su ba da labari a kan ka to amma fa Allah ya riga ya san taurin kan waɗannan mutanen ko haka ɗin ta faru za su ce matsafi ne kai ƙarya kake yi ko ba za su gaskata ka ba idan ko ba su gaskata ba to za a yi musu azaba gaba su za a halakar da su ba wanda zai tsira ka ji zaɓin farko zaɓi na biyu aka ce in kuma kana so sai a bar maka su a haka ku yi ta fafatawa da su kai ta musu wa'azi hatta ya tuba ta'ibahum har mai tuban su ya tuba ta'ibuhum mai tuban su ya tuba ka je kai ta wa'azi ko da ban ka musu wannan ba a cikin su wasu za su yi imani wasu kuma za su kangare dama wanda suka kangare rabon wuta ne wanda suka yi imani kuma rabon aljanna ne to amma yanzu din in aka kawo maka waɗannan abubuwan Allah ya sani dan ya fi ka sanin halin yahudawa da mushrikai wallahi cewa za su yi ƙarya kake yi sai manzo Allah ce a'a in dai haka ne bal ya tubu ta'ibuhum ni dai fata na a banni da su mai tuban su ya tuba kuma ba mamaki daman sun taba cewa manzo Allah idan gaskiya kake yi wannan watan da muke gani ya faffashe ya tsatsage ya raga-raga in dai haka ta faru to za mu yi imani da kai manzo Allah ya tashi ta nace ta addu'a ya roki Allah Allah ya ce je ka amsa gashi fa wata yana kan tsananin haskensa ya tsatsage malam ya faffashe daddatse har wani bangare na watan ya je faɗi akan wani dutse a maka kuma duk duniya ta gani ta shaida annabi ya ce to ina jiran ku imani sai suka ce a ka tsaya mana tukunna muna da yan uwanmu da suka yi tafiya suka tafi ƙasar sham sai sun dawo mun tambaye su a wannan rana da wannan abin ya faru shin sun gani a can in sun gani sai mu ji a za a yi matafiyansu suna dawowa daga ƙasar sham daga ƙasashen da suka tafiya su suka fara taryansu suna taryansu sai suke ce da su kunji kunji kunji yaya aka yi an abu kaza ya faru rana kaza lokaci kaza suka ce tab ai mun ga abun mamaki wallahi wata ya tsage ya faffashe har ya kaza ya kaza ba tare da sun san an yi ne don a jaraba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba wala suna gama wannan da suka koma suka yi shawari tsakaninsu da manya-manyan kafirai 'yan uwansu sai suka ce kurin matsafi ne ƙarya yake suka ce tsafi ya yi a nan ɗin ya yi a can duk tsafi ne ba za mu yadda ba to shi ne nan aka ba shi zaɓi to za a yi musu haka ɗin tun da daman sun taɓa yi amma fa za a yi hasarar su gaba ɗaya don za a yi kifin su da azaba ko ko dai a bar maka kai ta wa'azi to shine annabi ya ce a a bar mun su in ta wa'azi har mai tuban su ya tuba to shine Allah ya saukar da wannan ayar wa aqsamu billahi jahada aymanihim sun yi rantsuwa da Allah jahada aimanihim wato auka da ma kaddaru alai sun yi rantsuwa suna masu ƙarfafa rantsuwar rantsuwa mai tsanani shine jahada aimanihim la'in ja'atum ayatun ai idan wato wata mu'jiza ta zo musu ko wata aya ta zo musu wata alama ta zo musu irin wannan wanda suka roƙa la yu'minunna biha wallahi za su yi imani da ita za su yi imani kuma da annabin qul ga ya musu ya muhammad innamal ayatu inda Allah waɗannan ayoyi da suke nema waɗannan mujizozi suke nema daga gurin Allah ne ba daga gurin ka ba wallahu qadirun ala inzaliha kuma Allah shike da cikakken iko ya saukar da wannan ayoyi wa ma yash'irukum annaha idza ja'at la yu'minun wasu malaman suka ce anan ana magana ne da su kuma mushirkai ko mushirkai alkhitab lil mushrikin alladhina aqsamu kenan wa ya gaya muku ya kuka sani cewa ana idza ja'at la la yu'minun annaha law ja'at amantum ya ya kuka san cewa idan ta zo za ku yi imani wannan la yu'minun wannan la din ba la kamar sila ce ba tana nufin ba za su yi imani a wa ya gaya muku kuna da tabbas garanti in an saukar da ayoyin cewa za ku yi imani idan kuma ana magana ne da muminai wa ma yushirukum ayyuhal mu'minuna annaha law ja'at amanu ku din muminai ya kuka da kuka nace kuka ce manzon Allah ya roki Allah Allah ya saukar da waɗannan abubuwa to wa ya gaya muku cewa in an saukar da abubuwan cewa za su yi imanin wa ma yushirukum anna idza ja'at la yu'minun wa ya gaya muku Allah shi yafi kan shi yafi kowa sanin menene hakikanin abin da zai faru dan da musulmin sun kasance suna ta roƙon Allah Allah ya nuna musu wannan abu dai su su kure ƙaryar waɗannan mutanen to matsalar ita ce idan aka saukar da ayoyin kuma su imani ba za a zo a musu azaba kuma su halaka kaga an yi hasarar su to shine sai Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa kuma aya ta gaba ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون
الله يتي حكى مكي تججو زكاة تنسو da ainihin wato idanunsu wani kallibu afidatahum wa absarahum muna jujjuya zukatansu da kuma idanuwansu kama lam yu'minu bihi awwala marra kamar yadda dai ba su yi imani da shi annabi ba kuma ba su yi imani da ainihin addinin ba tun farko sai a juya sunan a juya sunan tunda daman ba gaskiya bane a zukatansu wa nahulu bainahum wa bainal iman sai muka saka shi a maki tsakaninsu da imani walau ji'inahum bil ayati allati sa'alu ma amanu biha kama lam yu'minu bihi awwala marra yace ai da mun zo musu da ayoyin da suka roƙa din alamomin da suka bukata wallahi ba za su yi imani ba kamar yadda tun farko ma da mun san ki su yi imani kuna tsammanin wannan ayoyi da za a kawo musu zai sa su yi imani wallahi ba za su yi imani ba ga wata nan an tsaga musu wata suka ki su yi imani lam yu'minu bihi awwal marra kamar yadda suka yi taurin kai suka yi suka yin imani da wancan tun farko to wannan ma idan an kawo ba za su yi ba yasa ma wasu malaman suke cewa ma shirukum anna idza ja'at yu'minuna aw la yu'minun takadirin ayar kenan akwai akwai akwai akwai haz kenan wa ya gaya muku cewa in an yi musu wannan in za su yi imani ko ba za su yi imani ba Allah shi ya fi kowa sani tunda da ba su yi imani ba yanzu ma kuma ba za su yi imani ba latsi ne kawai ga annabi Musa nan wace irin mujiza ce bai kawo musu ba amma suka karyata shi suke taurin kai da sauran annabawa duka sun kawo musu mujizozi da ayoyi sai su je su zaguri annabi zunguri annabi ce ka ce ubangijinka ya mana kaza sai annabi ya sa Allah ya kaza sai su su mai da abun ya zama shega ya zama abun rashin mutunci ya zama abun wasa da dariya ya zama abun isgilanci ba za su yi imani ba kai ma yanzu haka za su zo su yi talatsa ka a ce a kawo kaza in an kawo din sai suke su yi imani awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl yo ba sun kafircewa abinda aka zo wa annabi Musa kafin wannan lokaci ba ma wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marra wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun Allah ce haka zamu bar su cikin dagawar su wato nakhdhuluhum wa nad'uhum fi dalalatihim yatamadun sai mu kyale su mu tabar da su mu bar su a cikin batan su su je su ta ci gaba da rayuwa akan bata tunda dai rashin mutunci da kuma taurin kai za su yi wa Allah da kuma annabawan Allah tabaraka ta'ala wannan yana nuna mana duk wanda yake wa addinin Allah izgili to Allah zai masa wani abu da ake ce da shi yaki maimai sai ya rike shi ya bashi abinci ya ci ya koshi ya bashi abin sha ya ci ya koshi ya bashi mulki ya bashi sarauta ya bashi komai amma abun mamaki sai ranar tashin alkiyama Allah ya kama shi masa mummunan kamu kuma kuma wannan alkawari ne na ubangiji tabaraka wa ta'ala to sai Allah ya ce mai kuma ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون
Allah ya ce ba ma wannan kaɗai ba walau annana nazzalna ilaihimul mala'ikata wallahi da za a ce mu saukan musu da mala'iku su rinka ba su labari dangane da manzancin ya manzan Allah mala'iku su zo musu kiru da muju su gansu su ma su gansu su mala'ikun su ce wannan annabin gaskiya ne ku bi shi fara'ahu ma'ayanan su gansu kiru da muzu wa kallamahumul mauta bayan wannan ma bayan mala'iku sun zo musu kuma mu turo musu da matattu waɗanda sun riga sun mutu mu tashe su su gansu ido da ido su ma su ba su labari akan gaskiyarka fa shahidu laka bin nubuwati kama sa'alu su maka shaida cewa kai annabi ne kamar yadda su din kafiran suka tambaya bayan wannan ma bai isa ba wa sharna alaihim kulla shay'in qubula Allah ya ce mu tayar musu da komai su ganshi gaba da gaba duk abin da kake tsammani boyayye ne mu tayar musu da shi a wata kira'ar qibala maimakon qubula ma kanu li yu'minu wala ba za su yi imani ba illa insha Allah sai dai Allah ya ga dama walakin na aksarahum yajhalun da yawa a cikin su jahilai ne da yawa to daman ai ba jahili irin wanda yake bai a faifanci addini ba kafiri shi jahilci addinin Allah da umarnin ubangiji da za mu sauka musu da bayan waɗancan ayoyi da suka nema mu sauka musu da mala'iku mu tayar musu da matattu mu tayar musu da komai gaba da gaba su ganshi yi magana da shi ma kanu liyuminu wallahi ba za su yi imani ba illa insha Allah wannan alkawari ne dama haka suke da taurin kai wa qala alladhina la yarjuna liqa'ana laula unzila alaina almala'ikata aw nara rabbana laqad istakbaru fi anfusihim wa ataw utuwan kabira cikin suratul furqan sun ce cewa ma suka yi ma ina ma da a nuna mana Allah mu gan shi ga duba fashakkiyanci yanzu waɗannan ai da ɗan dama dama cewa suka ba su mala'iku ko a tayar musu matattu to waɗannan cewa suka yi wa qala alladhina la yarjuna liqa'ana Allah ya ce waɗanda ba su yadda da gamuwa da mu ba kafirai kenan ba su yadda da haɗuwa da mu suka ba suka ta alkiyama laula unzila alaina mala'ika suka ce ina ma da da mun ga an saukan mana da mala'iku daga sama muna gani ido da ido auna rarabana ko kuma shi kansa ubangijin namu mu ganshi mana suka ce yin addinin muhammadu gaskiya ne a nuna mana allah mu ganshi ka ji fa kai Allah ce laqad istakbaru fi anfusihim lalle waɗannan sun yi girman kai wa atau utuwan kabira sun ketare iyaka mai girman gaske ba za su yi imani ba kai dai kawai kai hakuri ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa in kadzabuka faqad kuzziba rusulun min qablika idan har sun karyata kai yanzu karka damu kai hakuri dama an karyata wasu manzannin annabawa da manzanni kafin kai walaqad kuzziba rusulun min qablika fasabaru ala ma kuzzibu hakika an karyata wasu manzannin fa kafin zuwan ka ya Muhammadu kuma suka yi hakuri akan karyata su da akai ma yuqalu laka illa ma qad qila lirusuli min qablika ba abin da za su gaya maka face abin da za su gaya ma sun gaya wasu manzannin kafin kai inna rabbaka lazu makfiratin wa zu iqabin alim lalle ubangijin kama abocin gafara ne kuma mai iqabi ne mai ukuba ne alimun kuma Allah masani ne da dukkan abin da mutane suke aikatawa wannan aya din tana nuna mana irin yadda annabawa wato suka sha wahala dangane da mutanensu su yi imani abin ya gagara to dan masu wa'azi su ma haka ya kamata su yi ta haƙuri annabin Allah ya je ya yi wa'azi ya wahala ya je ta'ifa an jefe shi to kai yanzu ba kama je inda ma ko marin kama ba a taɓa yi ba mari kurum lafiyayyen mari ma baka taɓa samu ba tsaraba ta mari baka taɓa samu ba kaga ashe wa'azinka da saura manzo Allah ya je an jefe shi ya je an zage shi ya je an ce matsafi ne kai yanzu watakila ko wa'azi ka je wani gari in aka dan tsare hanya aka dan jajjefe ko watakila nan gaba an gayyace ka wa'azi garin ka ce kai ba za ka je ba garin suna dukan malamai ko ka je an dan tada kura za ku yi wa'azi aka dan girgije mumbarin ka yan agaji suka sauko da kai da iyar sai ka ga mutum yana cewa kai ba zai koma ba to su ku annabawa tafiya suke manzo Allah ya je din an masa suka jajjefe shi ya taho tunda ya musu wa'azi ba sai ba sai zo yi wa aljanu eh ita shi da daddare yana sallah yana karanta suratul al-ahqaf wa israfna ilayka nafaran min al-jinni yastami'una al-qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله tashi yana sallah yana karatu yana sallah yana karatu an fasa masa kai da jini a jikinsa an masa rutse sai ga aljannu sun zo sun kewaye shi kuma suna ta sauraron karatunsa sai ga shi a cikin aljanun ya samu wakilai sun tafi wurin yan uwansu aljanu suna cewa ya kawana ya ku mutanen mu ajibu da'i Allah ko amsa mai kiran ubangiji gashi nan ya zo kasancewa manzo Allah yana zuwa yana yau aljanu wazi yana zuwa yana musu wazi dan ya taba tafiya da wani sahabi wata ran suka tafi wurin wa'azin yace kurin ina ganin manzo Allah a fili a daji kurin ba kowa sai ya shata mun wuri wani wuri yace daga nan ka kai da ka tsallako nan ka tsaya kurin ana to ko ma min nake na illa lahu maqamun ma'lum haka mala'iku suka ce ya shata mai yace anan zaka tsaya ka kai da ka ketare ya ce manzo Allah ya tafi je ta wa'azi ta wa'azi ashe taron aljanu ya tara suna zuwa masallacin suna jin wa'azinsa suna zuwa gargadi kai ma yanzu gurin wa'azinka in kana karatu aljanu suna zuwa musulman cikin suna zuwa su karu yanzu nan da muke karatu suna nan a tsatsaye a kusa da ku suna saurara suna ji kuma su ma su je su ɗauki wannan da'awa su kai wa 'yan uwansu musulmi to waɗannan sun kafirce da kai sun kisi imani da kai ga waɗannan kuma Allah ya kawo maka sun yi imani da kai to shine sai Allah ya ce mai kuma وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون الله يكي رلاشن منزن الله صلى الله عليه وسلم يكي تشيرشي وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا كون النبي ده كسني mun hada shi da yana da abokanan gaba a ada wannan kamar rana shine ga manzon Allah da taziya gare shi kamar taraina ka bi haula'il qaum kamar yadda muka jarabe ka da waɗannan mutanen kafirai suka kisi imani da kai fa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin qablaka a'da haka muka sanya kowane annabi da suka da yazo kafin ka yana da makiya haka kuma duk wanda yake da'awa akan gaskiya dole ya samu makiya ya samu masu tona masa rami in ya fada ya daure ya taso to in kuma ya fada ya lakwas a ciki shikenan a daina jin duriyarsa to haka kai ma annabi mun sanya maka kana da makiya kuma makiyan nan shayatinal insi wal jinn shaydanu a cikin mutane ka duba sai Allah ya fara ambatan shaydani na cikin mutum sannan ya faɗi na aljini saboda shaydanin mutum ya fi na aljan dan adam wani ya rubuta a jikin mota sai ce kai dai kaga mutum kawai kuma gaskiya ne mutum ka kalle shi kurum Allah ya ce kowane annabi cikin annabawa yana da makiya cikin shaidanu na mutane da na aljanu shayatin al-ins allati ma al-ins wa shayatin al-jin allati ma al-jin haka wasu malamai suka ce shaidanun mutane suna tare da mutane shaidanun aljanu suna tare da aljanu wasu sun ce babu shaidani a cikin mutane to amma ina akwai shaidani a cikin mutane tabbas kamar yadda da yawa cikin malamai suka ba da labari an ce shaidan babban shaidan din iblis ya raba rundunarsa ne kashi biyu ya tura wata rundunar ya ce ta tafi cikin mutane wata rundunar kuma ya tura ta ce ta tafi cikin yan uwansu aljanu amma duka da rundunar cikin aljanu da rundunar cikin mutane makiya ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ku kulla gaba na kawo wuka da Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ba wai shi kadai ba da shi da duk masoyansa duk mai son muhammadu duk mai kaunar manzon Allah ku yi gaba da shi ku kiyaya da shi imamu qatada da al-hasan al-basri yayi suke cewa inna min al-insi shayatin bala a cikin mutane akwai shaidanu dan adam da kake gani a cikinsu akwai shaidanu kama anna min aljinni shayatin yace kamar yadda a cikin aljanu ma akwai shaidanu me wa yake nufi da shaidan shine al'ati almutamarrid mutumin da yake da taurin kai duk wanda yake da taurin kai mai ƙetare iyaka cikin aljanu yake ko cikin mutane shaidani sunansa kaga shi yasa kai yana ce kai wane shaidani ne wane ma'ana wane mai dan taurin kai ne baya son gaskiya ka nuna masa gaskiya ya taurare ya bushe ya kyamas kamar babu shi suka ce shaidan idan mumini ya gagare shi ya kasa shaidani na aljani idan mumini ya fi ƙarfinsa ya kasa halakar da mumini sai ya yi magana wa ɗan uwansa cikin shaidanun mutane sai ce da Allah aje a mana maganin wani kasan akwai mutanen da sun fi ƙarfin shaidan ko sayyidina Umar ibn al-Khattab cewa akai idan Umar ya bi wannan hanyar to shaidan canja hanya yake idan Umar yana bin nan hanyar shaidan ya taho to ba sa haduwa fa wane mutum kurwarsu ba ta haduwa inuwarsu ba ta haduwa wutarsu ba ta haduwa dole sai dai canja hanya Allahu alam a yanzu akwai irin waɗannan mutanen ko babu Allahu alam shikenan sai shaidani cikin mutane ka duba ka kare a uzu billahi min shaitan rajim ɗinka ka kammala ko Allah ya taimake ka fi karfin shaidan sai shaidan na dan adam sai ya zo ya rude ka da wani abu ko a rude ka da kuɗi ko a rude ka da mace ko a rude ka da mulki waɗannan su ne rukunan abubuwa guda uku da ake rude da dan adam da gaggawa akwai wasu abubuwan bayan su amma waɗannan su ne manya-manya kuɗi mulki mace kuma wannan ba wanda yake ketare wannan sai wanda Allah ya masa gidan dogo ya bashi dacewa kuma ba wai magana cewa ta malam ne ko akaramaka Allahu ko waye ba ba maganan malam ko wani abu eh ta malamai tana da tana da wahalar sha'ani amma su ma din duk ana iya haura su ta waɗannan abubuwan ko su baka kuɗi in sun ga kana da yawan taurin kai a wurin su a fahimtar su kana yawan faɗan gaskiya kana cewa kaza cewa kaza sai a baka kuɗi in an baka kuɗin kai ki karɓa direct sai a kewaya a samu shaidanul insi shaidan din mutane na kusa da kai sai a ce da Allah malam wane tunda mu in mun je ba zai karbe mu ba bari mu baka da Allah ta hanyar ka kaje ka dan mika masa na kusa da kai wanda ba ka tsammanin zai cutar da kai shi zai zo ya ɗebo maka wannan kamama din ya taho maka da ita karamaka Allah ai abin da ake Allah ya sa masa albarka ai annan abin da aka yi kaza kaza ai wannan ma mun ji ma wallahi na ce ma ba zan karba ba wallahi aka ce kaza kaza kaza in dan kawo maka dai aje a saiwa a iyali da almajirai wani abu to in mutum yana nitsi mai dogon lissafi ne to sai wannan idraki da taimako na ubangiji ya zo masa sai ya tuno babu mamaki watakila halakar da shi za a yi ko da kuwa ta hanyar dan gidansa aka kawo mai sai ce ya gode Allah saka da alkhairi a mayar aji a ba wasu mabukata duk da shi ma yana bukata amma me yasa bai zai karbi wannan din ba saboda gudun addini wato a bahaushe ya yi magana mai kyau ya ce ana kin halal dan kunya to a nan gurin sai ka ce ana kana iya kin abin da yake halal ne a gare ka don tsare mutuncinka da na addininka akwai mutanen da sun kware duk yanda ka kai game wala su juyar da kai malam mun sani ba wai ba mu sani ba akwai mutanen da suke alfahari cewa ba wane wane bane ba ba su wane wane bane ba ku bar mu da su za mu yi maganin su sai dai ba mu mika musu ba yayan kaji ne da an watsa musu cacak cacak cacak sun dauka kukan da za su yi da kafin a ba su abincin daban ne bayan sun samu abincin sun ci akwai wanda suna sun kware wajen juyar da akalar kowane malami ne da yake ganin cewa ya isa yana faɗan gaskiya ko yana jama'a ko yana da wani abu sauransu a san yadda za a tukukuya maka a miƙa ma kuma sai dai kurin ka ji washe gari zance ya canja karatu ya canja kaga ya kamata mutum ya zama straightforward in za ka yi harka ka yi harka su san cewa kai malami ne dan harka ne ko ba ka bane idan an ɗauko an baka ka karba kowa ya sani kuma ka faɗa cewa kai ba kana karba da haka in sun zo wa'azinka sun san wani irin wa'azi za su karba a wajenka in kuma za ka zama kaifi ɗaya kaifi ɗaya ka miƙe straight forward gaskiyar ita ce a gabanka wuka ce da kai duk abin da ta zo kanta za ta datsa shi ta wuce babu wani karfe da zai zo ya tsaye da ita ya hana ta wucewa kana tafiya ne da ƙudurar ubangiji da ƙarfin mulkinsa amma in zon zauna da ko anan nuna muku takawa in nuna muku tsoron Allah in ja muku aya in ja muku hadisi in ce kaza kuma mutanen nan kuna ta zagin su kun ce barayi ne kun ce azzalumai ne kun ce sun ci kudin gwamnati kun ce sun yi kaza kuma sun kewaya gidanku sun baku kudi kuma kun karba ina ga ba bukatar ku ce musu barayi ba bukatar ku ce musu azzalumai kun zalunce su wallahi wallahi kun zalunce su ba bukatar ku ce musu barayi ku ce musu azzalumai ku ce musu macuta barayin biro maha'inta masu jiniyar ƙarya masu kaza an gama duk wannan an muku Allahu akbar kuma lokacin cin kasuwa ya zo kuma an ci kasuwar da ku tilka idan kismatun diza wannan ya zama rabon zalunci kenan to ya za ka ga kimata malam na zo nan na maka roka na yi iya abin da zan yi na yi wuta hayya hayya kaza kaza na cika kaset kun yi Allahu akbar kaset ya yadu a gari an ta saya ana sawa kuma wanda na musu rokan na musu Allahu akbar din kuma sun kewayo sun zo sun bani wani abu kuma na karba kuma karatun da na yi yau gobe kuma na zo na canja shi kurin akan tamani wanda bai kai ya kawo ba kuma duk abin da za a baka za ka cinye shi kuma ka dawo 0% yes su kuma suna can suna ma dariya ka tura musu motar su ta tafi to haka za a yi sai a manta da ku sai lokaci ya sake juyowa sai a sake dawowa kanku malam ka san aikin su waye wannan wallahi duka wannan aikin shayatinul ins kenan aikin shaidanun mutane kenan wallahi wata gada ce zakin baki baya tsallakar da mutum surutu ba shi ke tsallakar da mutum ba ina gaya maka wannan taufiki ne min Allah wallahi sai dai addu'a mai ƙarfi ka duba malamai ne fa suke faɗa in shaidani original shaidan din ya buga ya buga ya buga ya gagara tun da jinsin ku bai zo ɗaya ba sai a turo maka shaidan dan jinsin ka mai riga irin taka da hula irin taka wataƙila ma da dogon gemu irin naka da dangalallen wando irin naka ya zo ya kwashe ka sai ka yi nisa sai ya bayyana maka ya ce ga inda muke hasbunallahu wa ni'mal wakil malamai suka ce akwai shaidanu a cikin aljanu tabbas kuma akwai shaidanu a cikin mutane shi sa malik ibnu dinar yake cewa inna shayatin al-insi ashadda alayya min shayatin al-jinn yace wallahi ni kaga shaidanun mutane wallahi su suka fi tsanani a gare ni sama da sama da shaidanun aljanu ba shaidan na mutum na bijin tsoronsa sama da shaidan din aljani yace saboda me idan na yi isti'ada idza ta'awwatu billahi dhahaba anni shaitan al-ins shaitan al-jin shi shaidan na aljani ina cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim na kore shi zai tafi amma cewa shayatinul insi yaji'uni fayajurruni ila al-ma'asi ayanan malik ibn dinar yace wallahi shaidan din dan adam haka zai zo min ina ji ina gani ya jani ya kai ni ga sako ayanan ina ji ina gani in sun baka kuɗi ba karɓa ba akwai mulki kudin sai a ja ka a ce ka zo mana za a baka kai ne shugaban kaza in da baka da ɗan abin hawa a baka abin hawa mai haske Allah kuwa baka matsayi da kima a ce kaza kuma karkace wai dan Allah ne dan girma ka a dan kai din karan farauta ne nan gaba za ka yi amfani ni da mutane suna tsayawa su yi aikin kware su yi aikin alheri sai a taimaka musu su samu jama'a to amma abin haushin shine mutum ya zauna ya tabarna ya manta da al'ummarsa ya manta da jama'arsa ya manta da addininsa ya manta da kabilarsa ya manta da komai da ka sani nasa kuna abin da yake tunani kujerarsa eh harka kudu sai lokaci ya zo kuma yanzu zai wayo ku lokacin kuke da amfani dole ne mutane su zamanto masu wayewar kai wanda suka san ya kamata yanzu ka duba siyasa in ta kare irin ta su obama duba obama fa obama yawo yake yi yana wahala yana aikin kaza yana kaza kaza wallahi sai ka tarar da obama fa rasul kufur shugaban babban kafirai na duniya fa amma wala za ka tarar da obama a cikin asibiti a ɗakin talaka daga cikin talakawan amerika ya je gaishe shi kuma wallahi bai isa ya dauki naira biyar dala biyar cikin kudin gwamnati ba sai ya rubuta wallahi obama yana zuwa ya je kai ziyara ta bazata ga tsofaffin abokanansa wanda bai san suka dade ba su tsammanin ma za su gan shi saboda mai saboda siyasa nema suke su ga me za a ce din su yi su yi din a haka duk da tattalin arzikin amerika ya karye a yanzu amma duk da haka suna kokarin su kunkuta su ga sun yi wa al'ummar su aiki su alfahari ne a nuna kasar su a ce tafi kowace kyau a haska kasar su a ce tafi kowace motoci masu tsada a haska kasar su a ce akwai wuta a haska kasar su a ce akwai tattalin arziki su wani alfahari ne mun ku yanzu a haska najeriya a duniya a haska yanzu tsotsayi ya sa ɗan haske haske su hasko garin nan namu Allah sa albarka sai dai a haska abuja shi ma abujan wani guri wallahi za a haska ko lagos ta kuma lagos sai an yi sama can ake dauka wajen wuta wuta daldal din na in an dan saki wuta inda ba a dauke ba sai bari a dauko ainihin gurin mu sai a dauko a ga haske haka kwallon tarki kwallon tarki a ce one of the largest cities in nigeria lagos to ai wannan ma dan dama dan nan yi aiki wa al'ummar su mu ba Allah ya mana mai kyau shaidanu na cikin mutane ku ji tsoron Allah ku daina barna sama da shaidanun aljanu ku daina wannan to shine Allah tabaraka wa ta'ala yake ba da labari dangane da manufa ta su waɗannan kafirai yace mai kuma a gaba
ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون waɗannan shaidanu yuhi ba'dhum ila ba'din sashin su yana wahayi ma'ana yana jefa zance zuwa ga sashi shedan ɗin aljani da shedan ɗin mutum to kaman ka ce wai to to wai yaya yaya za a yi su yi magana zuwa suke su haɗu shi ya gansu a ra'ayi ne kullum za a cusa ma ra'ayin shedanan ra'ayin shedancin kullum tun da kai mutumin banza ne shedani ne kullum sai shedan ɗin na aljan sai ya zo ya sa ma a ranka sai ta to ai kaza kaza ma yanzu bayan kaza ma sai kai kaza akwai mutanen da sun shirya a duniya kurin taimakon barna ce a gabansu duk abin da zai kawo daɗa tabara daɗa lalacewar ƙasa da fasadi da ta'addanci wallahi shi za su taimakawa to shaidanun mutane su za su zuga su a sa ka gina gidan karuwai ka gina gidan giya ka gina gidan caca ka yi gashi nan dai shaidan din dan adam ne zai zo ya rungure ka shi kuma wancan na aljanu shi ya zungure shi kai kuma ya zo ya zungure ka shikenan kuka zamanto almajiransa yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura Allah ya ce sai suke kayata ƙarya shine zukhrufal qawl su kayata lallalala ta canzance su mai da shi mai kyau gururan dan su rude ka wa inna shayatin la yuquna ila awliyaihim awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum la mushrikun Allah ya ce wallahi in kuka bi su kai musu da'a to kun zama mushrikai ولو شاء ربك ما فعلوه da ubangijinka ya so da ba su yi wannan ba fazarhum huma yaftarun wai ana nufin karfin mulkin Allah ya isa hana amma cikin mashi'arsa da jarrabawa ya bari aka yi din wai karkace abinda ake nufi da nan gurin ba wai Allah an fi karfin sa bane ba kamar yadda wasu ke cewa an fi karfin Allah an yi ƙarya an fi karfin Allah an sha giya an fi karfin Allah an yi kaza kamar yadda wasu daga cikin yan bid'a suke cewa da Allah yana da ikon hana zina da bai hana ba da yana da ikon ya hana caca da bai hana ba to wannan duk da ake faɗa walau sha rabbuka ma fa'alu karfin mulkin Allah ya isa ya hana in ya ga dama to amma ya kaddara jarrabawa ya ba wa mutane zabi in ka ga dama kai can in ka dama kai nan kamar yadda wasu ke cewa wai Allah tabaraka wa ta'ala wai bai san faruwar abu ba kafin ya faru yanzu misali in ka tashi daga nan ba za ka tafi gida ba watakila in ka je gida kafin ka kwanta za ka dan sha kununka watakila kana da dan abun buɗe bakinka da baka kammala da shi ba za ka kammala da shi wai sai suke cewa wai ai Allah bai san za ka yi wannan abun ba sai ka yi inna Allah tabaraka wa ta'ala la ya'lamu wuqu' al-ashiya'i qabla wuqu'iha illa ba'da wuqu'iha wai Allah bai san za a aikata abu ba kafin wannan abun ya aikata shi wai sai bayan ai aikata wai yake ganewa kaga wannan danganta tawaya ne ga Allah ko ba haka bane kana nuna zaif ne mai rauni ne wannan kuma kaga ba daidai bane Allah ya ce wali tasgha ilayhi afidatul ladina la yu'minuna bil akhirah suna yin waɗannan maganganu zukhrufal qawl din nan wato ƙayata ƙarya su ne da ita gaskiya ko kuma ƙarya su yi mata kwalliya ta zama aba mai kyau litasgha ilaihi afidatul ladina la yu'minuna bil akhirah saboda zukatan waɗanda ba su yi imani da lahira ba sai su karkata kalmar litasgha yana nufin litamina ai litamila ilaihi afidatul ladina la yu'minuna bil akhirah waɗanda ba su yi imani da lahira ba sai zukatan su yi ta karkata zuwa ga wannan zance din na ƙarya kuma haka ne wallahi mutum ya zauna zai iya shirya maka ƙarya kuma ya ɗebi fasinja da yawa mummunan abu ne fa ya gyara shi ya kwalle shi kowa ya san wannan abun mabarnaci ne ko kowa ya san wannan mutumin mabarnaci ne amma wallahi zai gyara shi ya kwalle shi saboda shi din yana da wata benefit yana da wata manufa ba wai Allah ne a gabansa ba a wata manufa ce ta duniya idan ya gyara ma waɗanda ba su abin nan ba kullum su a jan su tafi haka kuma ma kafirai azzalumai mushrikai suna zuwa su gyara ƙarya su mai mata kwalliya saboda waɗanda ba su cikakken imani su bi su yi musu da'a wal yardauhu su yarda da zancen wal yaqtarifu ma hum muqtarifun suna yin wannan ne dan liyaktasibu ma hum muqtasimuktasibun su tattara abin da za su tattara su watsa aljihunsu kenan ba aikin banza suke ba aiki ne na benefit kalmar iktarafa a larabci an ce iktarafa fulanan malan iktasabahu kenan iktarafa fulanun ya nemi kuɗi suna yin wannan ne don su nemi dan abin da za su nema kai Allah ya san halin dan adam malam yace suna yin wannan ne وليقترفوا ما هم مقترفون نيما سنة يعني دن نيما سنيما بند دس نيما ومن يقترف حسنة الله يتي وان دي نيمي كلمة اقتراف كينا وسمع لمسكة ليعملوا من الذنوب ما هم عاملون su yi ta yin wannan don su aikata zunubi irin abin da suka saba suna aikata amma dai Allah yana kallon kowa mu je malam
أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق الله أكبر.
فلا تكونن من الممترين a can Allah ya ce walau sha rabbuka ma fa'alu sai ce fadarhum wa ma yaftarun ka basu da duk abin da suke kirkira na ƙarya ina mana wada azahum wa tawakkal ala Allah rabu da cutarwarsu ka dogara ga Allah sai Allah ya dawo yake bayanin irin gugurmayar da manzon Allah ya yi da waɗannan mutanen sallallahu alaihi wa alihi sallama yana cewa ga ya musu ya manzon Allah afa ghairallahi kamar ka ce qul lahum ya muhammad afa ghairallahi abtaghi hakaman yanzu so kuke in nemi wani alkali da zai mun hukunci ba Allah ba yanzu wani littafi kuke so ya yi mun hukunci a duniya ba alkur'ani ba yanzu so kuke in ɗauki constitution aje alkur'ani a fagairar layi abtagi hakaman ina waɗanda suka rungubi littafin da ba na Allah ba shine suka ce shine daidai wannan Allah yake gaya manzo Allah gaya musu wal khitabu lin nabi wal muradu bihi ummata كان كأن الله تبارك وتعالى يخاطب النبي لكن ي- ي- يريد به أمته يا أنتم يا يا يا أمة يا أمة محمد أفغير الله تبتغون حكما وتتركون كتاب الله وتفضلون آراء غير الله تبارك وتعالى على آراء الله كنا في فكر رأيك ونن الله أكن الله ka san me ya faru sun kasance suna cewa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun fi wannan abin da yake faruwa tsakanin mu da kai ka sa mana alkali kurum mun gaji da jidali mun gaji da dauki ba dadi mun gaji da fada mun gaji da jayayya ka nemo mana wani alkali wai bayan alkur'anin fa wai a nemo wani wani mutum to shine Allah ya ce da manzon Allah ga ya musu afa ghairallahi abtaghi hakaman kai malam qur'ani yana da fasaha ka san me ake nufi da hakaman a larabci a larabci akwai abin da ake ce da shi al alhakimu akwai kuma alhakamu alhakim dan adam zai iya shiga ciki mai yin hukunci na daidai ya shiga ciki wanda yana yin hukuncin da daidai da ƙarya shi ma ya shiga ciki wanda yake zalunci shi ma a iya ce da shi alhakim amma kalmar hakaman tana nufin wanda yake hukunci ba zai taɓa yin zalunci ba a fagairar Allah abtaghi hakaman yo, yo, yo wani mai hukunci kuke so in ɗauka wanda yake yin hukunci baya zalunci sama da Allah kuna da shi yanzu alƙalanmu na duniya za ka iya ce da su alhakim sarakunanmu na duniya za ka ce da su alhakim kuma Allah ma alhakim ne alhakim ne amma hakaman ana nufin wanda yake hukunci baya zalunci idan akwai wani dan adam da ya sifanti da wannan sifatin to ka iya dora masa wannan sunan sa'ab abu ne mai wahala kwarai da gaske ko tsakanin matarka da da matarka wata ran sai kai zalunci ka sani ko baka sani ba sai dai istighfari ko tsakanin yayanka da yayanka wallahi wata ran sai ka fifita wani akan wani shine amfani yau ita istighfari ai da aka ce kullum mutum ya zauna ya ta istighfarullah saboda akwai akwai kaya muna ɗiban kaya zunubai laila na ha dare da rana mu sani ba to so kuke in nemi wani ba Allah ba wa huwa alladhi anzala ilaykumul kitaba mufassala alhalin Allah din shine ya saukan muku da littafi mufassalan mubayyanan fihi amrihi wa nahihi Allah shi ya saukan muku da littafi da bayani dalla dalla akwai umarninsa da haninsa to ya zan yi in watsar da na Allah in dauki nonin Allah والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق أي ودن سكي إيماني أي ودن مكباس للتافي أنا أنا نهم ما لم يهودا ونصارى والذين آتيناهم الكتاب سو ainihin malamanku ba ku ƙananan yahudawa ko ƙananan kirista ba a manya-manyan malamanku wanda suka karanta littafanku ba ku jahilai ba يعلمون أنه منزل من ربك بالحق su sun sani cewa qur'ani saukakke ne daga ubangiji da gaskiya sun san ba littafin ƙarya ba ne ku ne kawai suke kifa ku su ce muku ƙarya ne dan yanzu ba yahudi a gurinsa qur'ani ƙarya ne dan kirinsa a wajensa qur'ani ƙarya ne annabi muhammadu makareci ne a wajensu amma ka duba adalcin musulunci shi musulunci ya yarda da annabi musa shi yasa ma qur'ani ayoyin annabi Musa suna nan tuli sun fi sau shurin masakiya Allah ya ta kawo cikin qur'ani kuma ga ayoyin annabi Isa akai ta yabansa Allah kawo mu cikin suratul Maryam gashi nan cikin suratul Ali Imran muka ce Allah ta yaban annabi Isa alayhi salatu wassalam mun yi imani da su duk annabawan mu ne mun yadda wallahi babu dan kiristan da zai ce ya fi mu san annabi Isa wallahi ba haka bane wallahi mun fi shi san sa kuma babu ba da zai ce mana wai ya fi mu san annabi Musa wallahi mun fi san annabi Musa dan mu mun so shi ne from the source Qur'ani ne yace mu so shi muka so shi ashe kaga Qur'ani littafin Allah ne adili littafi ne wanda yake cike da justice ba zalunci duk annabawa Allah an yarda da su la nufarriqu baina ahadin min rusuli babu wani annabi cikin annabawa da muke bambanta tsakaninsu wallahi duk mun amince muna son su amma malaman ku sun san cewa saukakke ne daga Allah da gaske منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين كي يا محمد kada ka zamanto cikin masu shakka kada ka ma yi shakkan cewa wai wannan qur'ani saukake ne ko ba saukake ba kai ma mai karatu kada ka zamanto cikin masu shakka fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilaik fas'al alladhina yaqra'una alkitaba min qablik idan har shakka kake dangane da abin da muka saukar gare ka ya kai Muhammadu to tambayi waɗanda suke karanta littafin kafin kai laqad ja'aka al-haqqu min rabbika fala takunanna min al-mumtarin hakika gaskiya ta zo maka daga ubangiji kuma karka zamanto cikin masu raba kafa babu raba kafa a addini kurum miƙa wuya ne kawai al-istislam yadda ɗari bisa ɗari babu shakka wallahi tallahi ƙur'ani gaskiya ne wallahi tallahi ƙur'ani saukake ne daga Allah idan ka ji a zuciyarka akwai wani ɗaras cewa akwai alamar question mark tambaya to ka tuntubi imaninka fala takunanna minal mumtarin sai ce me وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا haka لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم wani abu sai Allah mala ya gama jawabi ya ce an gama zance wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala zancen ubangijinka kalmar ubangijinka ta gama cika da gaskiya da adalci an rufe kofa sidqan fil wa'di wal wa'id maganar Allah gaskiya ne wajen alkawali na ni'ima da kuma alkawali na narkon azaba wa adalan fil amri wan nahyi haka a maganar ubangiji adalci ne wajen umarni adalci ne wajen hani wallahi Allah bai taɓa muku umarni da abin da ya fi ƙarfin ku ba za ku iyaye ba la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha haka kuma Allah bai taɓa hana ku abin da in kun hannu za ku cutu a rayuwarku da lahirar ku ba duk abin da Allah ya ce kada a yi akwai alheri a ciki babu abin da Allah ya hana dan adam ya yi shi wai in bai yi shi din ba da ya ce kar ya yi wai in bai yi shi ba ya hana shi ne dan mugunta subhanallah kuma wai idan bai yi shi ba zai cutu wallahi sai ma da yawa cikin abubuwan da Allah ya hana mu yi amfani da su yin su shine cuta duk cikin hanin ubangiji akwai alheri a ciki misali guda giya ka tambayi mashayan giya na duniya za su baka labarin illar giya a rayuwar dan adam giya tana da illa kuma kowane irin giya ce ta zamani koya aka sarrafa tana da matsaloli illolinta su suka fi amfaninta amfaninta mu'akkat ne gajeren lokaci ne da shi amma illata tana bin ka ne har iya ƙarshen rayuwarka akwai wacce take lalata wa mutum hanta ta lalata masa huhu ta lalata masa kwakwalwa ta sa ya zama bayi da idiraki bai da lissafi dan dan giya dama ina yake da lissafi duk lokacin da ya ɗebe ta to ba shi bane giya ce take mulki ko ba ka bane kana shanta ka fita sitiyarin ita ta rike amma ba kai bane duba caca hasarar dukiya mutum ya zo ya zauna ya ce fanar da kansa akwai wanda shi da kansa da kansa ya daura wa kansa ganye an cinye agogon an cinye hular rigar jikinsa an cinye ta kawai shi ka tigin haƙuri ya kyale shi ba a kwabe shi ba ya ce ya naɗa wandonsa wandon ma aka cinye ya ce ya sa fant ɗinsa fant ɗin ma wani ya buga karta aka cinye shi matsiyaci ba abin da ya saura amma da yake maye ne sai ya yi ta sai ya ɗaura wa kansa da kansa ganye wai yanzu a buga da shi shi ne waje a siye shi wai a hakan kasan shi tsaye ɗan caca tunda ya ba da kansa yanzu ba mamaki karo na gaba ya cinye wancan ya fanshi abin da ya rasa idawa da hularsa idawa da rigarsa idawa da kaza akwai matar da ta zo ta same ni ba anan bane a Kano ne sha akara maka Allah wa'azi muka je wani gari muka yi bayani ta biyo ga yan caca da yan almubazzaranci da kuɗi ta ce miji na malam wani babban akawunta ne a lokal gama akawu ne yana cikin waɗanda suna samun kuɗi ce a mallokar gaman a gidanmu yake zuwa wane ne wane ne kaza kaza iya da matsayi Allah ya mana rufin asiri ta ce amma wallahi aka maka lahu akwai lokacin da zai zo har gidan nan a sako shi a gaba tibin da take falon mu muna kallo sai a zo muna gani a kwakwance ta an cinye ta a caca wata ran ya sa gadonmu da muke kwanciya a caca gado fa ai ya annoba kenan iya masifa ta ce to yar motar da muke hawa dan kai mu unguwa a yi kaza a yi kaza ta ce a yanzu haka da nake baka labari akar maka Allahu an cinye ta ko mutum ne mai hali amma duk abin da ya kawo mu ba mu cin moriyarsa motar ma ya ce fanar da ita to ina alheri a cikin wannan haka wiwi afiyon ganye shirisho me alheri a ciki me dan wiwi me ya samu me bayar ka bi da gangan ka rikitar da kan kurin ka zama mashayi kai ana magana a hankali an zo kai da karfi kai barka dai me ko ana yin magana a hankali ana barka dai kai sai kai da karfi saboda ta riga ta lalata maka kwakwalwarka abinda a nan nan ake yin su kai sai ka kara gaba sholisho ma da ake faci ko yanzu mutane yara sai su dauka suna can sholisho don ya bugar da su akwai masu shan kwata kwata a yashe kwata wannan yashin na kwata yashin kwata shi za a kulle a sashi a dan tsumma sai a sa a hanci ana ana ana zuka babu kudin shan wiwi kenan ya brok ya gama fadawa kwata bari ya ɗebi ruwan kwata ya sha akwai lalacewa da ta wuce wannan kuma wai wani ya ce wai an hana shan wiwi an hana shan taba an hana shan kaza wai an takura masa duba taba masu shan taba kamfanonin taba na duniya kansu sun rubuta kuma sun sanar a duniya dan likitocin duniya sun ba su doka su sanar cewa fa duk wanda zai sha taba ya san cewa yana shan abin da ke halakar da shi ne taba tana da illa tana lalata wa mutum huhu tana lalata wa mutum hanta ga almubazzaranci ka sa kudinka ka kone da kanka ka zuke su yanzu da ramadan din nan wallahi akwai dan uwa da yake ban labari ce shi yana tare da mutumin da ladan yana cewa Allahu akbar gogan naka da abar haka a hannunsa Allahu akbar fa da ita zai fara zuka wallahi ruwa ba zai iya shan ruwa ba ko dabino akwai musibar da ta wuce wannan da haka malam duk abin da ubangiji ya hana to insha Allah akai akwai alheri a ciki wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala la mubaddila li kalimatihi kada ku canja kalmomin Allah abin da yasa wannan kalmar ta zo umarni ne kada ku canja zaka iya fassara ta la mubaddila li kalimati ba mai canja kalmomin Allah amma nan za a yi tambayin ka ce ai kuma suna canjawa idan ka fassara shi haka zai iya baka matsala to anan yanzu kenan Allah ya ce ba mai canja kuma wani ya canja to kenan magana ta samu rauni to amma idan ka bashi idan ya zo a sigar umarni kada ku canja kalmomin Allah kada ku canja dokokin Allah to shikenan in wani ya canja kaga ya saba wa Allah ne kuma daman zai iya yiwa wani ya saba wa Allah wa huwa samiul alim lalle Allah shine mai ji kuma masani Abdullahi dan Abbas yace ba matsala la mubaddil li kalimati za iya cewa la radda li qada'ihi wa la mughayyira li hukmi ba wanda ya isa ya juyar da abin da Allah ya hukunta eh wannan tabbas haka ne in dai Allah ya riga hukunta ba mai ba mai iya juyawa amma in yayi idan kuma ya sanya doka wani kuma zai iya canjawa ta wurin kansa amma ba yana nufin kuma ya canja ainihin wanda ya zo daga min indin lahi ba ne wa huwa samiul alim lalle Allah shine maji kuma masani dangane da abin da bayi suke to sai ya ce me wa in tudir akthar man fil ardi yudilluka an sabilillah يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون وإن تطيع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله Allah yake jan kunne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da fadakarwa cewa in fa ka biyewa da yawa yawa cikin mutane da suke wannan bayan ƙasa to wallahi za su juyar da kai daga hanyar Allah majority ba su ne abun lura ba a addinin musulunci li'anna aksara ahlal ardi kanu ala dalala saboda mafi rinjayen waɗanda suke bayan ƙasa akan batan suke yanda za ka haɗa mutanen kirki a duniya da mutanen banza to mutanen banza sun ninninka mutanen kirki sun yi jayayya ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da cin mushe wai su sai kafirai suke ce da manzon Allah da shi da sahabbai a ta'kuluna ma taqtuluna dala ku ji wani wani wani bugun kwakwalwa da bugun hankali kai ku su Muhammadu da sahabbai kuna cin abin da ku kuka kashe da hannunku ko suka ce eh amma wala ta'kuluna ma qatalahu Allah ba za ku ci abin da Allah ya kashe ba kai baka gane ba ustaz abin da ake nufi a nan shine yanzu ragon gidanka da ka zo za ka yi layya ba kai ka yanka shi ba da za a yi suna ba kai ka yanka ba ma kwata ko abbatuwa ta garin ku da ake yanka dabba ba dan adam ne ya yanka ba suka ce ai wannan ku kuke kashewa to wanda ya mutu da kansa ba wa ya kashe shi ku faɗa wa ya kashe suka ce a yanzu ku sai ku ci abin da kuka kashe da hannunku amma wanda Allah ya kashe ba za ku ci ba na'am haka ya faɗa ko to ai karantowa yi shine abin da iyayensa suka faɗa waye wanda Allah ya kashe suka ce mushe mushe da kuke gani kawai musulmi kun zo kuna hasarar nama a banza ga abin da Allah ya kashe da kansa ku ce wai ba za ku ci ba to shine Allah ya ce manzo Allah kaga in ka biye da yawa cikin maganganun mutanen da suke bayan ƙasa wallahi za su juyar da kai daga kan hanyar Allah jawabin shine wancan wanda kuka kashe da hannunku Allah ne ya ce ku kashe da hannunku kuma ya ce wanda shi ya kashe din karku ce ba shi kenan ba in yattabi'una illa dhann ba abin da suke bi sai zato ma'ana addinin kafirai addini ne da ya ginu akan zato da tunani da hankali kawai ba wai sun karbe shi da ilimi da basira ba innahum lam ya'khudhu an ilmin wa basira ba su karbi addinin su da ilimi da basira ba wa inhum illa yakhrusun kawai ƙarya ce a gaban su ayat tana nuna mana cewa da yawa yawa cikin mutane akan bata suke walaqad dalla qablahum aktharu lawwalin haka Allah ce da yawa cikin mutanen farko wasu kafin su sun bata wa ma aktharu nasi walau harasta bi mu'minin Allah ce da yawa yawa cikin mutane wallahi in ka biye su bara in dan yanda kake so ne bara su yi imani ba kana nuna musu gaskiya da kaga bayani ce kai ya ya kara gaba duk abin da ka zuba masa ya zubar maka ci yayi gaba sai ya ce me kuma إن ربك هو أعلم من يضل سبيله na'am وهو أعلم بالمهتدين shikenan Allah ya ce inna rabbaka huwa alamu man yadhillu an sabili Allah shi yafi kowa sanin wanda yake kaucewa ya bata daga barin hanyarsa wa huwa alamu bil muhtadin kuma Allah shi yafi kowa sanin shiryayyu dan Allah malam ka duba wannan magana zai yi ni ina ganin ka kai kana kan bata ne na rataya ma kai batacce ne amma hakikanin zancen wa yafi kowa sanin waye ya bata Allah shi yafi kowa sanin wanda ya bata ashe ni da kai ba mu da satifiket da zamu ba wa da cewa shirye yake kuma wani cewa ya bata inna rabbaka huwa alamu man yadhillu an sabili Allah shi ya bar wa kan sanin wanda ya fi kowa bata mu dai mu yi aiki da zahiri kawai yayin da naga ka kauce wa gaskiya zan ce ka kauce wa gaskiya amma kurin dan ban san ka ba ko kuma wataƙila dan ra'ayina ya saba wa naka ko in ce kai batacce ne a'a wa huwa alamu bil muhtadin to shiryayyun ma ya Allah shi ya fi kowa sanin suwa suke shirya da yawa waɗanda kuke ganin su wataƙila shiryayyu ne kuma su ne batattu wani riga shiryar ya sa amma wallahi taimakon bata yake yi sai ya ce mi
فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين to sai Allah ya shiga magana kuma akan cin yanka fakulu ga ka'ida fakulu mimma zukira smullahi alai duk abin da aka yi bismillah aka ambaci sunan Allah akai ku ci in dai an ambaci Allah aka yanka ba dai sunan gunki aka kira ba to ku ci ba magana cewa sai dan gabar ne ya yanka ko sai dan yamma ko sai dan kudu ko sai dan arewa ko dan sai dan sama ko sai dan kasa ko sai tsoho sai sabo ko sai mai rijista ko sai mara rijista ko sai babu wannan duk abin da aka ambaci Allah tabaraka wa ta'ala aka ce bismillahi kuma da sharaɗin wanda ya yi wannan ɗin musulmi ne to ku ci musulmi kuma shine wanda ka ga yana aikata aikin musulunci a zahiri ba ka da dalilin da zaka kori wani daga musulunci sai ka zo da hujja mai karfi da ta fidda shi daga wannan musuluncin da dalili karara ba kame kame ba ku ci daga abin da aka ambaci sunan Allah fa kulu mimma dhukira smullahi alaihi Kuli- kulu mimma zubiha ala smillah umarnin Allah ku ci abin da aka yanka da sunan Allah in kuntum bi ayatihi mu'minin idan dai kun yi imani da ayoyin Allah wannan ya faru ne saboda sun kasance suna haramta wani bangare na dabbobi su halatta mushe su haramta wasu bangare na dabbobi sai aka ce da su a hillu ma halallah ku halatta wa mutane abinda Allah ya halatta wa harrimu ma harrama Allah kuma ku haramta abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta to wannan wata gabar magana ce anan ya kamata mu dakata saboda tana da fadi abinda muka faɗa daidai Allah muke roƙo ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuman harshe Allah ya mana afuwa gobe insha Allah ta'ala sai mu tashi daga kan wannan aya din kafin nan mai tambaya amsa tambaya akwai ah, talibai da duk shekara muke karatu da su a gida karatun ilimi um, keɓantattun ɗalibai waɗanda ake sa littafi uh, daga farko har a sauke littafin to bana ba mu fara da wuri ba dai amma dai gobe bi mu shi'atillahi ta'ala uh, waɗanda suka san suna yin karatun da wanda suke sha'awar za su yi to sai su mu haɗu a can masallaci na can masaukin da nake masallacin mai anguwa ko nan can kusa da gidan malam hajjin layin gidansa gaba da gidansa masallacin mai unguwa sai mu haɗu bayan sallah azhar mu yi sallah azhar da ko anan sai mu tattauna akan littafin da zamu karanta din insha Allah ta'ala da zai dace da ɗan sauran kwanukan da suka saura sai kuma mu fara amma fa ba kowa da kowa ake kira ba ba karatu ne na kowa da kowa ba ba karatu ne na 'yan saurari ba karatu ne na ɗaliban ilimi wanda suka iya larabci za a iya musu maganar larabci ko ba a fassara da hausa ba kuma waɗanda sun yi zurfi dama a karatun kawai ɗora musu za a yi ba karatu ne na fassarar baki da baki kala ya ce zahaba ya tafi zo je ka dawo ba a ba shi bane yawa dan kada yan uwa saboda ana son alheri azumi ne lokacin wa'azi ne a zo a cika mana kuma ba karatun Allahu akbar Allahu akbar ba ne da haka dai yan uwa da suke ake karatun da shekara sun sani kuma waɗanda suke da sha'awar za su yi suna ga wanda da yake da malaka ya iya yana fahimtar larabci kuma yana jin cewa insha Allah shi dalibin ilimi ne ko yana dan karantarwa ko kuma yana kan neman karatu to bismillah sai a zo a yi insha Allah ta'ala gobe da azar na malam
kafin mu fara karanta tambayoyi a wani idan samu gori ta da farko dai ana bukatar jama'a su taimaka su ba da taimako fi sabi da kare wanda Allah ya kwarmi shi na agaji da na sai su kare da su da taimako don haka insha Allah gobe akwai tafsirin na Qur'ani mai girma a kofar hannun a masallacin fara kamar da aka yi jiya da yau domin mutane da yawa sun sha zuwa suna tambayoyi kan abin da saboda haka insha Allah gobe ma akwai da sirri da gobe kuma har ranar juma'a bayan shi an fara karatu na mata kamar da muka sanar a masallacin juma'a ta saboda haka wanda suke nesa da abin nasu daga ƙarshe a kaset na mata karfe goma zuwa sha ɗaya akwai kaset na wannan karatu da ake yi insha Allah daga gobe shi ma zai fara samuwa dole yake bukata sai samu suma gwiwa kaset na bidiyo mai tambaya na farko ce assalamu alaikum malam bayan da lafiya ban ya ba sai can da za a nasa masauki malam yanzu
ban gane ba mana ba shi da lafiya bai dau azumi ba sai da azar sai warke shikenan mana baka da azumi manzo Allah ya faɗa cikin hadisi la siyama liman lam yubayyit niyya babu azumi ga wanda bai kwana da niyya ba da aka sharadin azumi shine ka kwana da niyya tunda baka kwana da niyya ba baka da azumi sai ka ci gaba da cin abincinka sai washe gari ka dora bayan ramadana sai ka rama na'am
na tambaya ta kuma yace malam menene hukunci ne addu'ar bukataki wacce take da lafazin zahabas zama'u zahabas zama a suna wannan sunna ce mai karfi kuma annabi ita ya karantar tana daga cikin addu'o'i da annabi ya karantar da mu in za mu sha ruwa a azumi na farilla ko na nafila mu yi wannan addu'a din zahabaz zama'u وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله هو اللهم لك أفطرت اللهم لك سمت ولك أفطرت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت abin da ake nufi da zahaba zama'u wa tallatil uruq ana nufin kishirwa ta tafi sannan kuma jijiyoyin da suka bushe da kishirwa sun jike wa sabatal ajru insha Allah kuma lada ya tabbata insha Allah wannan ita ce addu'ar da aka ruwaito manzon Allah yana jefa abun buɗe baki yake karantawa malamai sun yi saɓani ana yin addu'an ne bayan an sha ruwa ko ko kafin a sha ruwa ko ko ana ko afwan ko ko ana cikin shan ruwa wasu suka ce ana cikin shan ruwa wasu kuma suka ce bayan an sha ruwa da haka duk wanda kai yayi kana cikin shan ruwa kana addu'a ko kuma bayan ka sha ruwa din ka faɗi zahaban zama wa talatil uruq wa sabatal ajr insha Allah kowace addu'a din sannan kada yan uwa su manta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yin addu'a a lokacin da ake shan ruwa yana daga cikin addu'o'in da Allah baya juyar da su baya duk wanda in ya zo buɗe baki yana daurewa a lokacin buɗe bakin i daure i cije yana ɗaga hannu yana roƙon Allah tabaraka wa ta'ala i bukatunsa to albishirinsa Allah zai karɓi duk abin da yake so da haka ku yi amfani da wannan lokaci na buɗe baki makami ne a gare ku da za ku yi amfani wajen roƙon Allah duk abin da kuke so kuma wallahi kun sani cewa kuna da bukatu ni inda nake muku magana ni na san kaina na san na fi kowa bukata ana to kaina na sani ai kai ma kuma ga dama zaka ce a karam kallah baka kai ni bukatu ba to ashe ya kamata mu gaya wa Allah bukatunmu a irin wannan wata mai alfarma lokacin addu'a ne bayan wannan lokacin sahur shi ma lokaci ne na addu'a Allah yana gaggawan karban addu'a da istighfari wa bil asari hum yastaghfirun da haka yana da kyau ai wannan addu'a kuma wanda baya yi din yayi idan baka hadace ba gashi a cikin kaset sai ka nemi kaset ka je ka tafafatawa mu je malam
tambatar ta biyu ce malam sallar tarawih ya ka ne ya tabbata sun
sallar tarawihi duk ya tabbata a sunna ko raka'a goma sha ɗaya ko sama da goma sha ɗaya duk ya tabbata a sunna kuma duk riwayar imam bukhari an tambayi na na aisha dangane sallar manzon Allah sallallahu alaihi take cewa ma kana yazidu fi ramadana wala fi ghairihi ala ihda ashara raka'a manzon Allah baya karawa cikin ramadana ko wajen ramadana baya karawa sama da raka'a goma sha ɗaya amma ta ce fala tas'al an tulihinna wa husnihinna kada ka tambaya dangane da kyawunsu da tsawonsu dogayen rakoyi yake yi yau bakara fa sai a share ta a raka daya a haɗo ta da nisa'i a ƙaro ali imran a daɗa bugawa da a raka daya ni ko da taka yan kula uzai da falaki da nasi da yan mudhammatan haka ne to ta ce kakka tambayi kyawunsu da tsawonsu lalle kam raka goma sha ɗaya yake to amma hadisi ya zo cikin bukhari manzo Allah ya faɗa cewa salatul laili masna masna sallar dare raka'a biyu kai sallama raka'a biyu kai sallama raka'a biyu kai sallama fa idza khashiya ahadukumul fajra a wata riwayar fa idza khashiya ahadukumus subha falyutir bi wahida tutiru lahu ma qad salla annabi yace in ɗayan ku ya ji tsoron alfijir zai keta masa ko zai gindaya masa to sai ya ɗauko raka a ɗaya sai ya toshe rakoyin nan biyu biyu biyu biyu da ita yi kun ga anan gurin manzon Allah bai iyakance ba cewa yi masana masana masana biyu biyu biyu biyu ka tai sai yayin daga dama wannan shine hadisin da da yawa cikin malamai kamar na Saudiya da suke amfani da shi a tarawihin su da tahajjudin su zaga suna raka a wajen 23 ko 30 ko na makamancin wannan saboda wannan hadisin ala hal akwai dalibai da suke daukar ra'ayi mai tsanani su ta tsanantawa a cewa wanda ma yayi sama da raka sha ɗaya yayi bid'a to akwai maganganu fa na malamai da yawa waɗanda suka halatta yin sama da raka sha ɗaya ɗin saboda wannan hadisin da haka dai ka rike abin da kaga ya dace maka in kaga za ka yi raka sha ɗaya to yi kokari ka yi irin ta annabin amma ka zo kana alamtar kaifa inna atsainaka qul huwallahu ahadu kul wallahi wallahi akwai limamin da kul wallahu ahad gida biyu yake raba ta kai akwai mutumin da ya fasa in na hade na gida biyu ya datse ta kuro ya rukuyin sa kuma shi ma wannan ya raka sha dai sai yana tutiya ya irin ta annabi kai dai iya abin da zaka yi Allah ya taimaka
wannan yace malam kiwon lafiya da hoto a jiki idan ya zo yin sallah yana ajiyewa a gaban sa menene faɗin sallarsa sallarsa ta yi abin da ya samu sallar sai dai kawai zai samu karancin khushu'i abin da ake nufi da karancin khushu'i wannan kiwon din zai iya daukan hoton shi banza Allah wata rana ya zo yana yin sallah ya saka wata riga akwai aiki a jikinta rigar da yake taryan baki kun sa annabi yana da babbar riga mai aiki da yake taran baki ana so mai gida ko basarake ko wani mutum idan aka ce kayi baki zaka tarye su to sai ka shiga gida ka sa riguna masu kyau dan su zo su ganka cikin ni'ima haka da mutanen da iyaye da kakanni ake in an yi bako sai mai gida ya shiga gida ya dan gyara ciki ya fito amma yanzu ya san giletin kama sai ka fito ka tare kowa ba ruwanka ka zazzagi kowa kuma kai tafiyar ka to manzo Allah ka duba tawadu da gangan da kai amma yana da rigar da yake sawa dan taron baki in bakin sun zo sai a sa masa ita sai ya sa ta sai ya zauna su gan shi cikin ni'ima kaga wannan yana nuna mana fa amma bi ni'mati rabbika fa haddith kenan musulunci yana lura da lokaci kamar misali an gayyace ka wani taro na manyan mutane duk da cewa kai ustaz ne kaka tafi da kula ka tashi kafi yana ci da dangalalliyan riganka da wandonka da asuwakin ka a'a yanayin mutane daban-daban ne idan ka je su ba su san wannan abun addini ne sunna ne ba sai su dauka addinin ka wulakanci yake koyarwa talauci ya saka wannan in kana da babbar riga mai aiki saka babbar rigar ka mai aska biyu ne aska tara ne ka mata aiki ka buge ta sosai ta sha bugu ta sha staci kai ma ka shiga ka zauna ka nuna ni'imar Allah da Allah ya maka kuma addinin kuma kana da shi annabi yayi wata rana kuma an fito za a yi ustazancin a yi a fafata ko ba ka bane tunda manzo Allah ma an ce wata ran yana sa kaya za a gansu kaya ne ba su kai sun kawo ba kai ma wata ran ya kamata a cikin kayan ka yau in ka sa mai tsada gobe a gan kai ma ka sa mai arahan alal akalli wato talakawa za su ji feelings mana kana sharing ɗinsu akan wani abu ba kullum shadda gani na dubu ashirin ta ta dubu talatin yau ta dubu sha biyar agogonka na dubu goma takalminka na dubu talatin da biyar abin wannan masu ɗan dama dama kenan fa mota ka ta miliyan kaza kullum kai haka a'a da Allah wata ran aga ka saka yadin ka dan China dan farin yadin nan ka jefa shi haka Allah ya tsare gaba yar hulan nan kai ma kana da ita ta ustazan nan ka dan je umra aikin haji kana da ita ka dan jefa ta fito da yar jallabiya dogon riga ka shiga cikin talakawa sai su ji daɗi a ka duba wani yana da kankan da kai yana tawadu yana sa kaya irin namu sai su so ka su kaunace ka amma kullum kana sa shadda mai tsada kaya mai tsada kuma baka taba kawo musu ba kuma kai baka isa ka wadatar da su ba talakawan unguwarka baka isa ka taimake su duka ba waɗanda suke zuwa neman taimako baka isa ka taimake su ba to alaƙalli akwai siyasar saka sutura to annabi yana wannan wata rana in zai sa riga sai sa wannan abin da ya sa na kawo muku wannan kisa shine ana magana ki walda ko to wata rana ya sa riga sa mai aiki yayi kabbara Allahu akbar yana sallah sun koyawa suke dai haka sai hankalin sa ya jefu kan aikin rigar to ai yana ya assalamu alaikum sai ya cire wannan rigar ya ce ku da ita maza maza maza ku mai da ita gurin Abuja ba dan sake sata ina sallah ba bata gushe ba ina cikin sallah tana fa innaha alhatni anifan fi salati ta dauki hankali na dazu a cikin sallah baran sake yin sallah da ita ba sai cire ce jefar da ita yake sa empty to Allah kai mana afuwa ba aiki ba mu mu yanzu ga da karka mata kana yin haka ma in ma ka danne aikin zaka zaka gyara dan karka nade shi haka kana ta hiya kana gyaran rigar ko ba ka bane to ai kaga sai dai Allah ya mana rahama to ki holder da ka ajiye zai iya daukan hankalinka amma bai bata maka sallah ba eh na'am
ma kuma yana tambaya ne yana son ya san ainihin suna annabi
to kafin na bada amsa yanzu kai in an gaya maka suna annabi lutu din me zaka kare da shi ha yanzu kaddara sai na ce maka sunan annabi lutuwa ne to what are you going to benefit with it me zaka karu da shi sai ka sai kara maka imani to sunan annabi lutu lutu haka Allah ya ambace shi a cikin alkurani يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل الله ينبتشي شي لوط bai ambace shi da wani suna ba kuma manzon Allah ma da ya zo da lutu ya ambace shi da aka ainihin suna annabi lutu sunan sa lut khalas muje
sai masu addu'o'i ma tai
mutum na farko yace yana neman malamin ke shi a tsira saboda yana da mara lafiya wannan kuma yace malam da Allah a kai da addu'a ina da rayuwa ta tsari wannan ma yana neman addu'a ne saboda yana neman taimako da mu da wani hali da ya shiga na rashin aiki wannan kuma yace assalamu alaikum ina neman malam da yan kwanan da ne su taimaka min da addu'a domin ina da bukatan matan aure a cikin karamin lokaci
sai ya sai ya kayyade kai to jama'a muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala Um, na farko gyaran mai wannan addu'a din ba a cewa wai ba a cewa ubangiji in zaka roƙe shi wai ka ce wai ya baka abu wai a ƙaramin lokaci wannan kamar umarni kake bayarwa kenan ko ba ka bane yawa laraba suna abinda suke ce suna ce da shi talab nema akwai kuma amur ba da umarni in ka ce a baka a karamin lokaci daidai yake da kai da matarka da kace ki dafa min shayi daga nan zuwa minti biyar haka ne yanzu wannan roƙonta kai ko ko umarni ka bata to ba a gaya wa Allah irin wannan wai cewa ya ma kaza akan to in ka mutu kafin lokacin ba muna addu'a duk wanda yake da bukata ubangiji Allah ka biya masa a lokacin da ya dace da shi kuma ya Allah duk waɗanda suka rubuto takardun su da wanda basu rubuto ba ya Allah mu ma da mu rubuta ba ka san muna da bukatun ubangiji ka sa mu ciki Allah ka amsa mana addu'o'in mu Allah ka biya mana bukatun mu Allah ka yi mana afuwa Allah ka yi mana rangwame Allah ka tausaya mana Allah ka bamu damana mai albarka ku rinka lura da abubuwa da yawa za ku ga hadiri ya zo hau hau hau kamar ruwa zai zuba sai tafi ya zube a wani wuri an yi ruwan a wani wuri mu kuma an bar mana sanyin mun dan sha mun ji weather mai kyau amma ruwan kuma alheri ne to mu yi addu'a fa Allah ya sa ba laifuffukan mu suka sa haka yake faruwa ba a damanan nan ita ce rayuwar mu kuma da ita ne muke ci muke sha da taimakon ubangiji tabaraka ta'ala masu bukatu na rashin lafiya ko masu neman aure ko wanda za su aurar ko mata da suke neman mazaje na kwarai Allah kai musu arziki ka ba su iyayen da suke da ƴaƴansu za su aura Allah ka sama musu mazaje na kwarai kuma ka sama musu ƴaƴa na kwarai da za su aura duk wanda yake da bukata a nan gurin ubangiji Allah ka biya masa da waɗanda ma ba su samu halartar wannan wuri ba suke da bukatu Allah ubangiji ka biya musu Allah ka haɗa kawo kan musulmi Allah ka raba mu da fitintinu Allah ka raba mu tashin hankali Allah ka bamu abin da zamu ci Allah ka bamu abin da zamu sha ubangiji kar ka ɗauki ran mu face muna musulmi masu imani ya Allah duk wata masifa da ka kaddara za ta sauka a wannan ƙasa Allah ka kautar da mu ya Allah duk wani alkhairi da ka kaddara zai sauka Allah ka bamu ya Allah ka sa mu cikin wanda zaka yanta a wannan wata mai alfarma ya Allah ka sanya mu cikin waɗanda zaka kubutar daga wutar jahannama a cikin wannan wata mai alfarma Allah ka nuna mana wannan ramadana mu ga har ƙarshen ta har zuwa shekaru masu dama masu zuwa muna da imani da kwanciyar hankali da natsuwa ubangiji Allah kai mana afuwa Allah kai mana rangwame Allahumma qsim lana min khashyatika ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعلها الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم استر عوراتنا وآمن روآتنا وحفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك